الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatu na kifayatul awam ta shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala da ya yi a kan saye da sayarwa a darasi na sha hudu kenan darasi na sha hudu ko za mu tashi a baiti na ɗari da hamsin da shida a baiti na ɗari da hamsin da tara za mu tashi mun kwana a baiti na 158 inda mali yake cewa walam ya juz fi daini da'a wa ajili fil bai'i wal qardi ka zid wa ajili wa hakaza fil bai'i ta'jilul arad بالزيد من حط الضمان لا الأرض ومن عليه العين والملحق به مثل الجواهر النفيسة تبه جاز له تعجيله قبل الأجل صاحبه جبرا قبوله حصل إلا لخوف إن جميع أجلا أو عصر الباقي وفي القرد جلا إلزامه في الأرض والطعام وجاز في البيع بلا إلزام to a shehu abdullahi yana bayani akan wasu fuskoki na kasuwanci waɗanda ba su halatta ba waɗanda shari'a ta hana darasin da ya gabata an yi bayani akan an tsaya akan bai'ata nufi bai'a an faɗa cewa yana daga cikin abin da shari'a ta hana to za a ci gaba da bayani kuma ya ce walam ya juz bai halatta ba a shari'a fiddaini ga wanda kake bi bashi ka bashi bashi na wani abu zuwa lokaci kaza zai maida maka wannan abin da ka karanta masa to sai lokaci bai kare ba wanda kuka yi yarjejeniya kila ka ce da shi zuwa azumi to sai gashi azumi kuma bai riga ya zo ba kana da bukata ka ce wani e da Allah dubu ɗari ɗin nan da nake bin kada na ce muka yi yarjejeniya zuwa azumi za ka ba ni to ina da bukata da su amma za mu yi maslaha ba sai ka cire wani abu ka cire dubu ashirin sai ka bani saura wa ajjili sai ka gaggauta bani sauran to wannan haramun ne a musulunci ba a yin haka ko dai ka jira sai lokacin da ya kare kuka yarjejeniya ya baka kudinka ko kuma yanzu din ya cika maka kudinka gaba daya saboda wannan riba ne shine jahiliya ke yayi dan da ayoyin riba suka sauka a kansa in suka baka bashi lokaci bai yi ba sai a ce to ka zo a rage ma wani abu sai ka sai ka ba da sauran in dubu ɗari ne a ce an cire ma dubu ashirin so da haka sai ka ba da dubu tamanin to haramun ne fil bai'i a cikin saye da sayarwa wana haka hukuncin yake a cikin koda sai ciniki ne kuka yi na bashi eh to dai hukuncin ɗaya ne wal qardi ko ko aro ka bashi ba ciniki kuka yi ba ara masa kai ko ciniki ne kuka yi ka sai da mai abin dubu ɗari amma kuɗi sai nan da azumi to ko da haka ne haramu ne ko ku a'a dubu ɗari ɗin ka ara masa to haka hukunci yake ka wa ajili haka ko bai halatta lokaci ya ƙare sai ce to wane gashi lokaci ya ƙare ban samu kuɗin nan ba da Allah ka ƙare min lamun ya ce a bai yadda ba lallai ko ka bani kuɗi na ko kuma ka ƙara min wani abu sai in ƙara ma lokaci to shi ba suna yin wannan nau'i to shi ma haramun ne shi ma haramun ne wa haka zafil bai haka game da saye da sayarwa na abin da ya shafi haja ta'ajilul arad a gaggauta ba da haja bizai da amma a ce sai an ƙara to shi ma haramun ne misali ka yi ciniki da mutum wani "Eh, ina son turmi ashirin na atamfa ga kuɗi ku yi ciniki sai ka bashi sai ka ce mai amma ban da bukata da su yanzu sai nan zuwa azumi saboda yana son yin azumi ya zo in karba sai in rarraba ma wasu to ana nan azumi bai zo ba shi wanga da kasa ya gare shi sai ya ga cewa "Ah, to in azumi ya zo za su ƙara kuɗi sai ya zo ya same ka ya ce to ranka ya daɗe na canza shawara Allah a tamfofin nan ka aisha abinka saboda zuwa azumi akwai 'yan matsaloli eh akwai 'yan matsaloli amma zan ƙara maka turmi kaza akan waɗanda mun kai magana kila ya ƙara biyar ko wani abu wanda ya kama da wannan to shi ma wannan bai halatta ba haramun ne
a karin kala ana tambaya Mm.
misali ina so in bukin ɗin turmi goma eh
wani mala abakar yana sai da atarmi ci mala abakar zan ɗarin sa kuɗi Mm.
don turmi goma na bisa in samu gaskiya ne cikin azumi na'am in na samu dubu biyu dubu uku da sai in sa Mm.
to sai lokaci ya yi Mm.
ni nan yanzu da mun kai magana Mm.
ina tage ɗayan haɗa dubu goma na dubu guda guda Mm.
kamin lokaci sun koma dubu goma sha uku Mm.
kuma ni ba gaba ɗaya ni ba shi ba jajjewa na nake asusu ta ne shi Mm.
amma ya faɗa min kuɗin turamin na wancan lokacin eh ya za mu kwashe da shi a wancan farashin da kun kai magana ka ji ako
ko na me to ka san suna canza a to ciniki biyu kenan ai guda ake kuma dama in zaka sai abu ga mutum ai farashin lokacin cinikin shi ake la'akari da shi a shari'a ba a la'akari da farashin da bai da tabbas sai a ce wai ana zaton zuwa kaza kaga zato ne to ana barin yaƙini a koma ga saboda haka wanda kun kai ittifaki a kai shi shine wancan yanzu ya rage na shi eh ko kotu aka je alkali zai sa shi lalle ya kawo kayan nan Eh. to min haƙƙin zamani dalilin da yasa shari'a ta ce hakan bai halatta ba saboda ya ba da ƙarin ne don ya sarayar da lamunin da yake wuyansa abin da yake wuyansa shine ajalin da aka sa in azumi ya zo ya kawo atamfofin guda ashirin an gane to yanzu sai ya ce a tun da lokaci bai yi ba ga biyar zai ƙara su zabo ashirin da biyar to kaga biyan nan suna madadin sarayar da wancan lamunin to shi yasa shari'a ta ce bai halatta ba yawwa saboda yanzu a shari'a da'a ko da za a kai azumin Allah ya kiyaye sai Allah ya jarabai da gobara shi zai biya shi wanda ya tura- su- ya tura masa kuɗi babu ruwa ne shi an kawa gobara eh eh kaga lamuni kenan to yanzu wannan lamunin ne yake son ya tun kuɗi kila yana tunanin kamin azumin nan wani abu zai faru sai ce to ga ɗan wani abu sai shi yasa shari'a ta ce bata yadda ba eh to haɗin da mani kenan eh na'am ya bashi yamma ya bashi abin mm.
ba tare da wannan karin ba a in ya ga dama ya amsa mm. ba a kalu in ya ce to babu lahi malam tun da haka ne kawo shi kenan in bai kara ba Mm, babu komai lal arat amma banda in a aro ne in a aro ne kuma ya zan karin asifa ne ba a adadi ba to wannan ya halatta babu komai ma'ana ara masa turame ya yi ya ce tuwa daga kyautar turame an bani guda talatin ko kaza tun da kai ɗan kasuwa ne ni yanzu ban da bukata da su saboda haka ga suna baka sai zuwa azumi ka maida ni kaga aro kenan ba ciniki ba ne to a irin nan ya samu ko da azumin bai zo ba ya maida mai su amma a sifa misali ya samu na wani kamfani ko da sun fi nashi kwaliti in dai adadin ɗaya ne to babu komai tun da ba a ciniki ba ne Mm, allah ya sa kun gane eh Mm.
ya samu na wani kamfani amma irin su ɗin ba dole sai irinsu ba adadin dai kawai ake su kuma ya zama su masu kala farashi ko eh masu farashin su eh ko da sun hina shi quality babu komai wato Mm.
in ba su kai naci quality ba kuma duk babu komai inda ya yarda
kala kala bari mu sake tambaya eh
ni ni ba da waka eh kamfanin kwarai AK Textile eh
lokaci ya ji ina so in kira wanda lokaci bai ba in mai samu eh sai ni samu AK Textile Super Print eh suna da bambancin kuɗi kwarai da gaske amsa zai yi ya zai amsa kwarai ko tunda ba ciniki na kai ba kwarai saboda aro ne kuma ƙa- ƙarin eh ƙarin asifa ne ba a adadi ba ne yanzu wani abu abbe halatta ka ɗora sama ba in ashirin ne in talatin ne to ko da bai kai nashi kwaliti babu komai ko da ya fi nashi kwaliti ba komai da farashin ya Eh, duk da farashi ya bambanta amma kana makala ina ta ya zalunce ni gaskiya ya
ana yanzu yana yi wa ɗaki naira dubu biyar biyar kilo wanda za a ba shi dubu biyu biyu yake a kan eh to ai ba ciniki kun kai ba a kara makalla aro ne an ga ba ciniki ba ne zane ka ala bai zane ba eh aro ne ai a to kai don mi da ka ara bai sadda ka ara mai ba ba ka yadda da shi ba yawwa to yanzu haka in ya zo ma baka cewa ba ka karba saboda abin da shari'a ta- take kallo in ka ƙi karɓa wani abu ya faru da shi nan gaba bai da zarafi biya za ka yi nan baka ce haka shi kotu kuma ko an je kotu kai abba ka da gaskiya Eh. Eh. tun da ba ciniki ba ne babu riba aro ne yawwa aro ne babu komai za a iya yi ko da an samu bambanci eh ta Allah ya za mu dace wa man alaihi al'ainu to wanda ake bi bashin kuɗi wal mulhaqu bi da abin da za a iya riskar da shi da kuɗi duk ana riskar da su a matsayin kuɗi mislul jawahirin nafisa kamar misali gwalagwalai masu tsada su ka ara ma wani in tabe ka faɗaka wannan cikon baiti ne to da ka ara masa jaza lahu ta'jilu to wannan sukan ya halatta yami ya gaggauta bashe su qabla al-ajal kamin lokaci mutum ne ka ara ma kuɗi dubu ɗari da sharaɗin cewa zuwa wata yanzu ana watan ɗaya wata bai kamawa ɗaya gare ya dawo maka da kuɗi to sai bayan sati biyu sai ya samu dubu ɗari sai ce tuwa ne aron nan da ka bani gashi Allah ya hore min to ya halatta ka karbi abinka Hmm? an gani ya halatta ka karbi abinka tunda babu wani ƙari babu wani babu wani ragi Eh, sahibuhu shi mai kudin wanda ya bashi bashin to qabulu qabuluhu hasal jabran to alkali zai cilasta mai dole ya karba bai cewa "A, to ai tun da lokaci bai ba ni ba za amsa ba ai ce maka ni yarjejeniya muka yi da kai sai wata mai kama a ɗaya gari to yanzu da sati biyu kuma ka dawo ka ce wai ga kuɗin da na ara maka a ni ba zan karba ba sai alkali ya ce a baka isa ba a to ba shi ka ba shi kuma Allah ya hore bai to yanzu in kake an sa zuwa wani watan Allah bai hore mai baya za ka yi kuma Hmm? Mm, amma da sharaɗi illa li khawfin sai in yana jin wani tsoro ya ce to wani kuɗin ga inda nake ina jin tsoron raka kuɗi saboda akwai barayi akwai kaza akwai kaza akwai kaza saboda haka ban an su sai lokacin da muka yi da kai yayi ita wannan shari'a ta yadda eh eh tunda akwai tsoro ko ba haka ba yana jin tsoro ya ce to gaga ko shekaran jiya makwabci na an mai sata kaza kaza da sauransu eh to wannan shi ne to ina yake sharaɗin a cilar sami ya karɓa in jami'un ujjila in ya zan kuɗin ya kawo su gaba ɗaya abin da aka ara masa to nan yake wajibi ga wanda ya ara masa ya karɓa amma in rabi ya kawo to ba dole ne ka karɓa ba ka ba shi dubu ɗari sai kama dubu hamsin to nan ba ba ba tilas rike na rage eh nan kada ya ce a ba amsa eh in ya amsa dai ban da zai ko ba ga da laihi ba dai ba dole ba ne au asural baki ko kuma ya kawo mafi yawa kila miliyan ne sai samu dubu ɗari bakwai abin da ya rage kaɗan ne to nan ma dole ka karba Mm. amma in rabi ne ya kawo ko abin da ya kawo bai kai rabi ba to ba dole ne ka karba ba don wani ya amsa bai dawo ci
wani bai baya ai biyar da to shi ne to shi shari'a ke kallo amma ana kallo yanzu tunda abin da ya rage kaɗan ne mai mai yiwa za ka iya yin sadaka kwarai.
Eh, to shi yasa shari'a ta ce ka karɓa Eh, tunda ƙarashin ya buwaya shine a sora ya buga ya buga ya buga miliyan ɗaya yake nema sai ya samu ɗari bakwai to ka karɓa Mhm. sai a ci gaba da addu'a Allah ya bashi sauran in bai samu ba kuma kana iya cewa ka eh
wanda shi ba ba ba ba kamar misali wanda ake suke karɓar kuɗin taki eh sai in sun shir- sun yi abin nan za su baka buhu yin yanka sun yi yanka mm, sai zo ya samu matsala ya ce abin da yake tsammani zai samu bai samu ba mm.
kuma da wannan kuɗin yana kansa dole sai ya bada su duk da ya hasara ba ta kansa dole ka ba shi dole sai ya bada shi ya yi hasara Mm. saboda haka shi hasara ta sama Mm, ku yarjejeniya kun kai ka yadda kuma ya yadda saboda haka dole ya cika sai dai in ka gara ba ka yahe masa Mm, ta wannan ba komai wafil qardi jala ilzamuhu fil ardi wa ta'ami amma in ba kuɗi ba ne abinci ne ko haja kamar sutura haka eh to wannan shi ma ana lizimtawa ga mutum ya karba an gane ko da ba su kammala ba Mm, ko da rabi ya samu in haja ce to wannan za ka iya karba ba komai so da su kuɗi ah, suna da matsala ne shi yasa Eh, to amma shi abinci abinci ne Eh, to wannan za ka iya karba haka ita ma haja Mm. wajaza filbai haka shi ma abinci da haja to ya halatta filbai in a ciniki ne bila ilzami ba tare da cilastawa ba eh mutum ka sai abinci gare shi buhu goma zuwa in ya gaba noma sai ya kawo ka buhuhuwan to kamin ya gaba sai ya samu kyautar buhuhuwan to shi ma ya samu ya maida maka su amma babu dole ka karba kuma kana da dama ka karba kana da dama ka ce mai a sai lokacin da kuka iya rijejeniya kwarai da gaske Eh, in abinci ne wannan in ba kuɗi ba ne abinci ko haja to wannan ba cilastawa ba a cilasta ma a ce dole sai ka karba Mm. ko da ko gaba ɗaya ya kawo saboda yana yiwa lokacin da kana da wani harafi to wa wajibin fil bai'i wa shira'i ikhbaru ma fi shay'ihi min da'i mala yace wa wajibin wajibi ne fil bai'i ga mai saye da sayarwa ko ga mai sayarwa wa shira'i da mai saye ikhbaru ya bada labari ma fi shay'ihi min da'in abin da yake cikin kayansa na cuta a musulunci duk abin da za ka sayar in akwai wani illa to dole ne wanda zai saya ka yi mai bayani wannan wajibi ne sai ya sani ya sani sai da illa ya yi Eh, amma in ka ɓoye to akwai matsala malam mutum ya siyo da matsala fa a to wannan kai kai ta shaha kai ta shaha in za ka sayar kai ka yi bayani a kan kalla yana ne in ya ga aibi yana kadda ciniki ya kan yi ko a'a misali masu harkar waya su ce eh ya siyo ta dubu ɗari biyu eh sai ya zo sai ya ga illar da idan ya fito da illar nan ba za ta yi dubu ɗari da hamsin ba to shi ya hasara in zai sayar dole ya bayani eh in kuma ya san wanda ya saya gare shi ya koma mai eh amma dai bai halatta don wani ya yaudare shi shi kuma ya yaudare wani ba ba a haka nan a musulunci irin yadda yan bandar zai yi A'a. ba a yi haka da Eh, ba a rama kuskure da kuskure ai shi wanda ya kuskure hukuncin sa hukuncin mai kuskure to kai in ka zo sai ka yi abin da a shari'a kuma a ce wajibi ne wajibi wa wajibun Mm. kaga bai halatta ba ka ɓoye kenan amma su mana su ba su faɗa ma sai dai suke malaka da wayan to in daga baya ka gano matsala shi kenan sai ka maida masa da waya su
a ka kai shi kotu suna ba da garin cikin lokaci wasu ba ba kowa ba kowa na ba sai sai ka kai shi wurin alƙali ba kowa na ba da kaji wancan ya faɗi ba kowa na ka ba Mm, in dai alƙali ya san shari'a to dole ya hukunta shi in sadaka inda shi mai saye da mai sayarwa kowa ya faɗi gaskiya shi mai saya ya yi bayanin gaskiyar yadda kayan shi suke shi ma abin da zai bada kila kuɗi ne ko wani abu ya faɗi gaskiyar yadda abin yake wa bayyana kuma suka yi bayani kaga ashe in zaka sayar da abu sai ka yi bayani a gane? yau ko da mai saye bai nemi bayani ba za ka yi mai bayani sai to ga ingancin kayan nan ko ga matsalarsa shine bayani tunda kai ka san halin abin shi bai sani ba ba sharaɗi ba ne sai ya tambaye ka eh musamman abin da ba a iya gane lafiyarsa kai tsaye to wa bayyana suka yi bayani fi samani a cikin kuɗi wa musmanin da abin kuɗi abin saya kenan shi mai saye ya yi bayanin kudin shi ba kudin jabo ba ne kudi ne waɗanda gwamnati ta- ta buga wa musulmanin da abin saye abin kudi ke da shi ma ya bayanin kayan salahiya lo suke to in sun kai gaskiya suka yi bayani to mala ya ce bai uhu ma cinikinsu da za su kulla fi yumni yana cikin albarka za a sa masa albarka sai haka kudin da an ka baka sun yi albarka kai kuma abin da ka saye ya yi albarka ai daga cikin matsalolin da ake samu yanzu ka sai abu sai ka ga yana ta baka wahala Eh, to yana yiwa ba a cika wa yannan sharuɗin ba ne ba ma yanzu
to shi ne ce in katama in ko suka ɓoye shi mai kaya ya ɓoye aibi shi kuma wanda zai ba da abin da zai saya abin da zai bayar a matsayin kuɗi shi ma ya ɓoye au kaza ba ko suka yi ƙarya to falbai wannan cirikin nasu kad haƙiƙa muhiqat barakatuhu duk albarkarsa an shahita wadda haka ko ka sai abin kai ba zai ma amfani ba kai kuma koda ka sayar da abin kudin nan ba za su amfane ka ba wannaf'u kuma ja a shafe amfanin ga abin mallaka ka ne amma baya amfanin ka sai dai ya dinga azabtar da kai saboda mi to matsalolin da muke fama yanzu ke sai mota ka sai kaza ka sai kaza ka ta sabon jarabobi saboda ba albarka shi kuma al'amari ko da mene ne in ne ba albarka bai da wani amfani Mm. to kai ka yi bayani shi in ya cuce ka to kai sai a sama albarka shi kuma sai a kwashe tashi a kan kalla eh
shekaran jiya wani ya sayi wata ja eh
shi wanda a ƙasa gare shi na sai suwa ya sai suwa mai gida ne mm da sauƙi miliyan biyar da ɗari biyar
mm ya ba shi miliyan hudu mm ya biyo saura miliyan biyu da rabi mm sai ta yi juyo gudun kwana uku ya jayo sai gano motar nan na sha to ha
yana haka sati ya kewa sai ga wani ya dawo da wata sabuwa kuma lahiyayya mm jazz ya ce a wagga ne kaso Ya ce wallahi wagga ɗin ita ka so sai ka ƙara ɗari biyar kuma ba cikin waɗancan ba ne ita su ne ya ce ya yadda sai ya bashi sai ya amshi wancan bai faɗa mai bayar da shi bai faɗa mai. sai bayan an kwana biyu sai kiri ya ce halan ka daɗe da yin juyi Mm.
ya ce ran da na amshe ka ta gare ka da sayan yin juyi Mm.
ka ta yi wani gari halan ya ce ko ina ban taimaka Mm.
ka ta kan biyar da ni kan Mm.
sai ce ah motar nan na ga manta ya ƙone sosai Mm.
sai ya sake yin juyi Mm.
shi ma bayan kwana uku sai ya jawo gani ya ce
To, kai motar ka sha ta kai a, sai ce ai da ni gane tana sha ranar mai zuwa sai ya ce don mi baka faɗa ba ce don ni ba baka faɗa ba ina zaune a jihar sai ce da ka kawo baka faɗa min ba Eh.
ni ko na san baka sani ba na ka faɗa min a, ni ko sanin mun zuwa ba na amso ina jira in kai yi magana kila hannu na na ce a babu wani hannu wallahi matsala ta to, ha, sai ya ce to Allah ya sauwa ya ce amin to ni zan daga kai taurin gyara ya ce Allah ya sauwa
alamu na nuna bai sani ba. Inda ya sani bai sai da dan mota ya sani ba a Ko- fita miliyan fiye da ɗari biyar mun yi ta mamaki kuma gaskiya ne kuma.
sabuwa ta To kaga ɓoye- ɓoyewa ya yi.
i kuma tana da hentin da bai su wance ya sake kai ta kamfani an ka canza hentin wurin kusan dubu tisa'in da biyar Eh, ya ce duk ya yayi Allahu Akbar.
ya yi ta da ƙarin da an kai mai amsa
Ka- ƙarshe da ke na
to kaga illa ke da. Eh? Na, yadda sun kawo an an karin kuɗi an karɓi wani eh ya halatta. Ba komai. Eh, halattaccen ciniki ne. Eh, Kawai dai kuskuren da ya shi bai masa bayani ba karon farko. Mm. Aga kamata ya yi masa bayani. Ƙwarai da gaske.
kuma da ya dawo ya gane ya rufe kawai ya Mm.
don duk wanda ya ja mota da kwato da kira shi yana gane yana gane a gaskiya dole ya gane mai ya kabe ɗaya ƙara mata kwarai to amma sai nuna shi da sani ba kai mutane shi kuma ya nuna mai ya fi shi abin nan kuma yana dibiyar da zai yi mai suwa mai ita da bayani mai bayani wallahi sai ga wata ta tafi su kawo
kai Allah ya sawa
ya ce ita naka zuciya ya ce wallahi sai ka ƙara ƙarfi ya ce na
kai Allah ya kyauta shi yasa ake ta samun matsaloli na amana ba Eh, like, shi mai kasuwancin yana ta yi sai ya ga abin bai ja zai tafiya to albarkace babu babu amfani sai ido ya suke na yake ne okay na'am gaskiya
to wannan baitocin asalin su hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo daga Hakim ibn Hizam Annabi yace al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum ma fi bai'ihim to shine mahallin shahid da mai saye da mai sayarwa to in sun yi gaskiya suka yi bayani hmm? to za a yi musu albarka a cikin kasuwancinsu in kuma ba su yi ba to za a shafe albarkar sun ka ɓoye sun ka yi ƙarya kwarai da gaske to da haka ko ka sai abin nan to ba zai ba zai ba zai maka amfani ba kai ma kuɗin ba za su yi maka amfani ba to wal gishu wata dalisu fi shari'a hurrima wal khilabatul khadi'a wal gishu haka gishu in an ce al gishu shine garwaye mai kyau da mummuna da abin da za ka sayar sai ka cakuɗe su ta yadda shi mai saye ba zai iya gane mummunan daga daga mai kyau ba to shi ake kira da algishu eh kamar kana da wake rubabbe da mai kyau ko mai tsutsa sai ka sa shi can ƙasa sai ka kawo mai kyau sama sai ka aza Mm, to algishu kenan ko mai nono mai ƙara ko nono ta sa ta sa ruwa shi ma algishi kenan ko yan manja ko masu tallar zuma sai su sa ruwa wasu to duk Mm, ko gumi a ƙara mai to duk mahauci ya sa nama cikin kwarai daga yasa sosai a shi shi ba gishu ba ne yaudara ne na yadda ake kashe dankali ya eh shi ma gishu ne eh na na taɓa tambayar mai dankali eh yake masa kuka aza ƙanana mm mm ku taushe da manya sama eh ya ce haba haba ku zan ka tausayawa yaushe aka aza manya ƙasa yara su taushe su manya da ya sama ya ce saboda haka yara a aza ƙananan ƙasa a aza manya sama ya ce haka abin yake a ba ka yake ba ka karami ya aiye shi kasa ai a halaka shi ke eh ana samun yanzu wani masu race mai eh karama kalla gyaran nan sai kun yi su da sama in mun aza kananan gaba a tsayi wurin mu ah to in an gane su ba a tsayi ba a tunanin mun aza sama saboda an saba da aza sama subhanallah kai yanzu da ka tose wallahi ka san haƙƙansa ba haƙƙa yake ba ta ani so da nake sai ce na rance da Allah malaka san ba haƙƙansa haƙƙa yake ba don ka ce in zube ka gani
ina wanga ta faru gara eh haraka albasa eh eh to abokin kasuwancin sai ya ce ma ai bai kamata ana aza manya sama ba ana bar ƙanana mm sai ya ce to ga wannan da aka hukunci ya ce ma in ka aza ƙanana sama Mm.
to ka cakuɗi to kallon da an ga saman bai da manya to za a yi tunanin ƙasan ya fi muni haka za a ban ma shi tunanin cewa ba Al'adar ta riga ta in shiga ta riga Ta- zama- ta bi mutane.
ta bi mutane to sai ma kasuwancin ya fita daina wannan lokaci a gani ko dole na dole ne yayi ba ne ya ce in ta in ci in yi ciku ni cakuɗewa ɗaya nake Mm-mm.
kan ya san wannan ya gwammaci ya to Mm.
ya yi sai dai ya bani in ta in huta.
subhanallah dan ya san yadda zan yi ba ya kai kashe
ai Allah ya sawala
Wala mafi yawan kasuwanci yanzu.
Mm.
mutum zai fara mm
yau da mutane da mafi yawa sa'a ɗaya suka bada.
to karatu ne da wa'azi mutane ke bukata Mm, dole ana bukata saboda wasu suna yin wani abu su ma dauka laifi bane to kaga ana bukatar karatuttuka da yake galibi kasuwanci mafi yawa masu yi ne ba ba almajirai bane kuma ba wai sai an yi karatu sannan ake zuwa a yi shi ba a da an samu jari an samu wurin da za a yi sana'a shi kenan to shi ya haifar da waɗannan matsalolin sai zan masu addini da malamai mafi yawa su ko baka ganin su eh waɗanda suka ɗan karanta abubuwan eh ai abin da daɗin abu ne tunda asalin wannan kaga kamar yadda ya zo fi sayi muslim annabi ne ya shiga kasuwa sai isko wani buhu haka na wani ban Allah yana sai da abinci to da annabi ya sa hannun shi can ƙasa sai ya ji sanyi nan sama lahiya lau sai annabi ya ce a kai ya haka ya ce eh ruwa aka yi jiya to sai sai sai abincin ya jike eh sai annabi ya ce to ai da sai ka sanya mai sanyin sama lafiyayyen shi kuma sai ka aje shi haka ake yi saboda haka mai kyau shi a ƙasa mai matsala shi zaka aza sama sai annabi ya ce to man gasha na falesa minna Mm. ana yi algushi kenan to duk wanda ya haka bai tare da mu Mm. ba cikakken musulmi ba ne shi ne ma'ana falesa minna mm?
Wallahi yanzu yan manja malam, yan manja ni gan nake masu ya yi matsala. Ko kulmi, ko kulmi, a sama manja malam.
subhanallah Sai a ji ana siyan manja maimakon ka ji irin wancan warin na da.
sai ka ji wani wari kaka ji Wani ma wallahi mutum sai ya mutu.
sai ka sai ya saka amai kwarai ko Saboda kullum ya yi kaunuka.
Sosai.
da wari.
dole ya canza Kaga wannan wannan duk haramun ne Kuma ya kai har can kusan. inda mm.
masu wanda suke gyara harkar abubuwa irin wannan su rinka giredin Mm.
kuma su ware masu kyau Mm.
daban Mm.
kudin su daban masu bin su masu bin su masu bin su Mm.
irin wannan babu damuwa a babu damuwa kaga wa bayyana ke dama abin da shari'a ke so shi wanda zai saye ka fito mai da hakikanin abin da kake sai so eh shi shari'a kawai ke so wannan ra'ayinsa ne ya ga dama ya kwasa shi kenan eh babu bai da wani abu da zai yi Allah zai iya mana abin ya zama kowa duk masu yawan wannan kasuwancin sun san da ana haka mm sun ma kai ba komai ai ya bi jiki wata dalisu haka da tadlisi shi kuma shine kitimanul aibi abu yana da illa karan kansa sai ka ɓoye sai ka ɓoye ma mai sayi to tadlisi kenan ɓoye illa wadda in ta bayyana to za a kyamaci abin naka ko kuma kimarsa za ta ragu to bai halatta ka ɓoye ta ba dole ka yi bayani fi shari'a a cikin shari'a hurrema to waɗannan abubuwa duk an haramta su duk an haramta su ba daidai ba ne to kaga sai ka sai ka abin da kenan wal khilabatu ko sarabaka shine kai ta gidada kayanka eh ai kayan nan ai original ne ai kaza ne ai kaza ne eh tsakanin ƙarya da gaskiya duk ko ba ka son abin sai ka je kawai ya shiga ranka to sara baka kenan haramun ne bai halatta ba eh ba a giɗaɗa abin sayarwa kai dai kawai bayani an ka neme ka ko da ma abin da za ka faɗa gaskiya ne ba a bukata kawai dai ka faɗa ingantacce ne lafiyar salo ga halinsa shikin eh amma kai ta bayani original ne kaza kaza kaza irin yadda suke yi to ba daidai ba ne
Bakar mutalla, nan ina da bukata a yi mun bayani to game da sara baka ɗin nan.
eh Kuma shari'a ta ce in bayyana.
ƙwarai da gaske Yana ce yin wani waya da shahar masu jidda.
Mm, Wallahi ban da bai sayi mai. Amma da abokina ta wanka ɗauki ta can zuwa ɗauki ta sun kai sama. Sun ka Ah.
wuce da ni. Ya sake ɗauka.
mm, Na riƙe baki. Sai ce in ansa, ina ansa ya ɗaga ta wani, ina riƙe kuma ya kai buga.
mm. Ta, Wayar duk inda ka buga ta ba ta kuma.
ba ta komi Kamar haka kusa ya buga mana ita.
ba ta yi komi ba Ba ta yi komi ba.
Mm,
sannan mun ka tai can ya buɗe ta ga dan dispenser na ruwa mm, sun kai ta zubo mata ciki da bai ya buɗe wurin cajin ta ya sa ruwa mm, ya kun yi waya ba ta kuɗi mm,
mala yaran birnin kama sai da sun ka sai waya bakwai mm.
irin ta
saboda gamsuwa
ni dai na koma ban sai ba mun ka sake koma ne sai ɗauko kuma da wata kai ta kuɗi ba ya ce mana home screen kenan ya sake maimaita abin da ya maimaita da waɗancan ya gwada mana kyamarar ta eh ya ɗauko ta iphone 17 ba ta kai gari ta ba mm.
wallahi dai malam ban da ra'ayi sai na sai waya to kaga duk mutanen gida ake duk sara baka ne duk sara baka ne to ni ka aimin sara baka
duk haramun ne yanzu haka na ce tana da aiki.
duk haramun ne kuma duk ka gwada wannan abubuwa a kan saboda an gwada ma ga tau wannan abin ya ja ne da kyamarar ta da komi ai duk sara wallahi baka ban da ne niyyar sai kuma babu abin da zan yi da ita Sa- sara baka Haka kenan na sa mata laka ban iya rika waya ne wallahi sai za- sai- sai ka aje ta tashi ma na tura ita nan ah na'am dan na samu no service din garin gada bai da kyau eh in ni tuwo garin ga sai in tuwo in wanda ita amma wallahi haka tana bin kabe a shi subhanallah sara baka kenan to lalle ka an gama da ita wuri da yar 900 take lalle haramun ne saboda ga ɗabi'a da zaran zuciyar mutum ta karkata sai ka ga ko da ta yi haka nan sai ka ga mutum zai iya saya Mm. ko da bai da ra'ayi wallahi Shi- ban da ra'ayi shi kuma da mai saye da mai sayarwa to kowa a bar shi da ra'ayinsa na asali eh karka tusa mai ɗin haramun ne haramun ne Mm. ba daidai ba ne yau sai ya tsaya nan shikenan sai ka tsaya nan kawai ka yi bayan amma wani babu bukata ba bukata wannan ai wasu ma ba su san matsayin wannan abin ba Ba sani ba, ne ke duk kasuwanci ne.
na rai da dai gaske tsakanin da ba san hukuncin ka na sara ba kawai a haramun don ne da na sai sani ni jiba ina tunowa kwarai da gaske ko sun bai
gaskiya ne wallahi na yi son kuɗin nan da ita amma wallahi to ka gani ko
wallahi na yi son kuɗin nan da ita
kai ana wannan abu sosai ana yi musamman ko mutane karatu ne ko so ne ba su yi a ba su so Ima da toni kan mai masu sara baka. Duk ɗan ɗakin mu sai da sun kasu, ne kai sun kasu.
iko Allah
Amma dai su duk suna da bukatar su canza waya.
eh na'am a gani ko
ko su suna haka ne masu maganin gargajiya a to su waɗannan ai sai a hankali su ba a ganin haddaran tsarance suke
idan mutum dama yana da bukata abu Mm, to sai ka fito mai da dukkanin mm, kwaliti na wannan abu ba a bukata Mm, shari'a ba ta saka ba kawai abin da ɗi shari'a ta ce ka yi bayanin abin nan lahiyarsa Mm. shi ɗai shari'a ta ɗora ma Mm, ba a- ba a bayani ai Eh, ba a cewa mai kaya ya yi bayani ya kayan shi suke sai dai ya yi bayanin ingantattu ne a iya sanin sa tsakaninsa da Allah shi kenan kai kuma sai ka dogara ga Allah ka bi ka saya a matsayin shi na musulmi amma wai ka yi ta bayani ba wanda ya saka wannan babu Mm. a'a bayanin halin abin Eh, min sihati wasaƙabi lafiyayye ne ko mara lafiya shi a bayanin da ake nufi Mm. alkhadi'a haka ita ma yaudara ka yaudari mutum to kama wannan da alhaji wadata ya bada labari to wata sigan yaudara ce wata sigan kuma sara baka ne to tun da yana daga cikin alkhadi'a nawa an sai wannan sai ka ce dubu ɗari yanzu yanzu an sai shi dubu ɗari kuma alhali ba wanda ya taya to khadi'a kenan yanzu yanzu ga yanzu yanzu ga wani kuma ƙarya yake wai ba a bari ba eh to amma tun da kai ne kaza kaza kaza to dan ƙara wani abu mu shirya kai na bar ma na bar ma ma sai Eh. na'am Mm. Mm. to ai shari'a ba ta san wannan ba Mm.
wani mata zai masu kaɗai Kwarai.
ya rage duk kasuwanni
to to alkhadi'a kenan eh ba a saye ba ya ce an saye ko taya ba a yi ba saboda yanzu in ya ce ma an taya to za ka ji kenan abin yan- yana da kima tunda har wani ya gani ya nuna yana so bar mai na abba ya ba Kai, ai abubuwa abubuwa sun lalace da yawa
wai an bisa shi Mm, to ye- mm,
Ko kuma yanzu aiki ya same ku gaskiya ne wanda a wurin.
a rai da gaske Ɗayan wannan ka gaza a kusa ka inda saƙon mu ba.
sosai kuwa A wani shuru na za ka yi sauƙa ka juya.
Mm, Inda ana haka nan kai ma baka samu ka baka samu. Ga malam yanzu an kewa. Kai ma sai ka isa. Balla ko Gaskiya an ne.
yi wani aiki.
a rai da gaske to yaminu kazibin rantsuwar ƙarya bi bai'in a wajen ciniki manfaka wadda za ta kambaba abin sayarwa sai ya yi rantsuwa ga abin nan da zai saya maka don ɗaya abin ya yi ƙima ga idonka an gane? lissil'atin ga hajar da za a sayar to malam ya ce lakin sai dai ita wannan rantsuwar mamhaka mai kwashewa ce liyumnin ga albarkar wannan cinikin Mm. ƙasa akwai su billahi lazi la ilaha illa su hadda bayanin sai sun ƙara da rantsuwa to wannan rantsuwa ita kaɗai ko da ba- ko da abin da yake faɗa eh akwai wasu abubuwan sun tabbata to za su kwashe ma abin albarka Eh, saboda asali ko akan gaskiya rantsuwa ba son ta ake ba sai da lalura Eh, asali ma ko da gaskiya ne ma makaruni ne ma ɗan kasuwa ya rantsi kamar ka ce bai da Allah kayan nan lafiya lau yake sai ka ce eh lafiyar salo to rantsi to makaruhi ne ya rantse ko da yana da yaƙinin abin nan nashi lahiya loye kakka sa shi rantsuwa akan hukalla Mm.
ni na san wanda zan san kaga eh
na san ba mai gaskiya na ba.
Mm. eh ya sha ni amma abin da ka bukata yana da shi eh kuma ni na dubai na ga lahiya loki mm amma saboda shakku ruwan da nisha mm zan ci in ba ran ce in kai mai mm to babu lai masha Allah tunda an samu Allah ya haka akwai da nisha an an samu an samu shakku eh tunda an samu shakku a shakku ana jin tsoron yaudara eh to wannan kaga sai ka abin nan wannan rantsuwa in dai kan ƙarya yi ta to ai ya roshe kuma eh kasuwancin nasa ba zai yi albarka ba Mm, amma dai in ba wani tuma ko wani abu ba, to ka a ce mutum ya rantsi kawai dai ya yi bayani in ya yi bayani kaga shi kenan to wa bai ma yu'lamu kan nahari lailan sai yadda abin da aka san halinsa lailan da daddare to kan nahari daidai yake da a sai shi da rana abu ne ka san yadda yake to kuma dare ya riga ya yi to za ka iya sayansa ko da a lokacin ba ka iya ganin ya yanayinsa yake tunda kana da ilimi a kansa Mm, a- na misali eh
a misali ne ce a yi ok misali yawa misali kamar a tamfaci kai akwai kalan da kake so ko golden ko blue da sauransu sai zan akwai duhu wanda ya hana ka iya ganin wannan kalar to amma kamin cinikin ka riga ka ganta kuma kalar da kake so ce to za ku iya kulle ciniki amma in ya zan baka taba ganinta ba sai ya zan kuma ga dare ya yi kuma kalan da kake so ba za ka iya gane hakikaninta a yanzu ba to bai halatta ai wannan ciniki ba sai a bari sai gari ya waye in ka duba ka gani ka ga gwaldin din ce irin wadda kake so sai ka ba da kuɗi
amma kan hukalla ma nan man ga duk daga bayani juriyar da ta a hatta yanzu akan hukalla suka yana dubu ne babu ga sola ga wuta ga haitullun ga kamar rana to ya koda dai abin ya kama ne na kuma mutum ya san shari'a eh ya san shari'a saboda wata ra'abin zai iya aukuwa za ka iya zuwa inda babu ƙauyu- eh, irin ƙauyuka da sauransu eh na'am eh eh za a sa fluorescent kala-kala green eh da sauran eh yadda da za ka siya sai a haska ta eh ta ba da wata kala ka ba da wata kala da kyau eh saboda haka da kayan toji eh sai ga ta sake tuna to bai halatta ba baya na wayewa sai ka bari sai gari ya waye irin wannan shago ba a zuwa ne da daddare kamata ka bayar yanzu akan hukalla ko da rana da wuta su kuma haka suke ko da wata gushi waya to waje ai ko nan wayoyin ga da kake ga ana wayoyi kyamarori ne ga waya ta yi kyau akwai waɗannan kyamarori Oh, oh.
so suna ɗauka kuma suna sky ne sai ma ka duba ka ga yayin min yadda ya kaso in ba ka so kuma za ka canza shi zai sake baka wani can in ka gaya sai ka sa- subhanallah ka Allah to kaga duk wannan haramun ne eh sai ka ga shadda tana kyalli kuma Yawwa.
sai an kawo ma ita sai kaga ba haka to duk sai an kai ta bar kyalli na duk wannan- duk wannan ciniki haramun ne Mm, to duk shaddodin ga da aka sawa ga media haka don haka suke dukkan na tiktok din ga facebook irin na wallahi sai in ne kana saye saye in tana da quality amma ba nan abin da ka gani wallahi ba ba shi na ba ba shi da walƙiyar nan da haka tana yama-yama inda ya ka dunka a wallahi amma in dai ka san ta ka san kamfanin kuma kana son shi sai abin to kaga duk irin wannan haramun ne in zaka tallata kaya ka haska asalin yadda suke eh amma a sa wani abu da zai canza musu wani abu haramun ne kwarai da gaske bai halatta ba ai ga halin mun karanto kwarai da gaske bila farƙin ba tare da wani bambanci ba sahihun jari eh to in ana iya gano haƙiƙanin yadda yake kamar yadda ake iya gano shi da rana wannan babu komai yawa to kaga bayanin da an kai kenan wa bai'u khalqin zahirin tamayyaza la ghayru fil irshadi qala juwiza to sai yadda abin da za a cakuɗa zahirin kuma wanda yake zai bayya- eh, wanda yake zahiri tamayyaza zai fito a fili to wannan babu komai abu ne wanda ya an garwaya shi da wani shi ana iya gane su eh kowane za a iya gane shi za a iya gane haɗi akai jawa da gero ko farin wake da jan wake shi wannan babu komi don ka gani don ka gani An bayyana.
an riga an bayyana kana ta ƙasa Eh, la gairu amma banda in ya zan ba iya ba- tantance su kamar nono da ruwa
kamar kullu da mai kamar kullu da eh ko zuma da ruwa to kaga wannan in an sa ruwa ko an kama nono ba ka iya gane ga ruwa ga nono to irin wannan haramun ne bai halatta ba to kala shi alƙasallani ya faɗa cikin littafin sa al-irshadu sari sharhu sahih al-bukhari juwiza yace irin wannan cinikin an halatta shi to yukurahu an karhanta fil bai'i wajen saye da sayarwa yaminu sidiki yin rantsuwa ta gaskiya makaruhi ne Eh, ko da abin da za ka faɗa gaskiya ne can da aka ce ka yi bayani to kakka rantsi Eh. muharramun fi kazibin in kuma rantsuwan nan ta zanta ƙarya to ta koma haramun mufassiki bi kasiri sini kuma rantsuwar ta mai da shi fasiki in ana neman adalai wurin shaida ba a neman sa to Allah ya sa mu gani to sai mu kwana ana Mm.
a kan wakar lalita hanga naka ba a samun shira to zan zan binciko ma a wala insha Allah ma ku fi sta ina yake ya da wasa za mu binciko shi insha Allah ai kan akwai- wakar lalita ga yato yan makaranta ha to masha yau Allah inda su san na shigo da latori masha Allah ko irin su mai gaskiya suka fi ruɗa ankara Ah, masha Allah suna da muhimmanci a kawo su ya kamata a za a kawo su a kan a ya kamata lalle waɗannan duk ya cancanta masu son addini ne Mm.
alhaji kabiru mujahid ya sa agaji a to ikon Allah wallahi alhaji kabiru yana son karatu sosai asibiyar da wa'azin rabana na'am na ramadana sai da sun kai ta bitar bulugu da mai da shi da hassan da mala Allahu akbar.
nan da kyau aka yi ta karatu eh dan mu kan ba a samu tunda mu ba mu da yancin kanmu gaskiya ne ko harami mu haka ma an kira mu sai mun dawo wallahi ba mu hutu can gare mu ko kaɗan
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله